alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ci gaba da karatun littafin muna aqidatu dahawiyya ko yau za mu kai karshe ne in Allah ya yarda yace wa dinul lahi addinin Allah fil ardi cikin ƙasa was sama'i da sama wahidun duka guda ne wa huwa dinul islam shine addinin musulunci duk annabawan da ka san Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko babu wani addini da ya aiko su da shi illa musulunci duk sunan addinin da sun ka zo da shi shine islam kun fahimta ba wani addini yardajje da ɗai tun farko har ƙarshe wurin Allah illa musulunci Allah ta'ala Allah maɗaukaki sarki ya ce inna dina inda Allahil islam ai inna dina al-mardiyya inda Allah addini yardajje wurin Allah al-Islam shine musulunci don haka duk wani addini da ba musulunci ba to ba yardajje bane wurin Allah Allah bai yarda da shi ba wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa raditu lakumul islam dina kuma ya yadda muku da musulunci matsayin addini ashe wani addini ya yarda da shi musulunci wa huwa to shi musuluncin ga da, da Allah ya yadda muna da shi wanda ya aiko manzanninsa gaba ɗaya da shi bainal guluwi yana tsakatsakiya yana tsakanin guluwi wata kasiri da kuma kasawa guluwi shine wuce gona da iri shi an guluwi musulunci bai yadda da guluwi ba wata kasiri da kasawa ka kasa kaiwa inda an kace ka kai kuma musulunci bai yarda da takasiri ba kaga musulunci kenan yana tsaka tsakiya yana tsakanin guluwi da takasiri kun fahimta wa baina tashbihi wa ta'til kuma musulunci yana tsakanin tashbihi da ta'til tashbihi shine ba Allah tabaraka wa ta'ala yana da siffofi ba to kamanta siffofi na Allah da siffofi na halittunsa shine tashbihi yanzu misali an ce Allah na ji Allah yana gani Allah yana da hannu Allah yana da ƙafa Allah yana da fuska duk waɗannan Allah ya tabbatar da yana da su ko to sai ka kamanta jin Allah da jin halittu ne ko ka kamanta ganin Allah da ganin halittu ne ko ka kamanta hannun Allah da hannu na halittu ne ko ka kamanta kafar Allah da kafar ko ka kamanta fuskar Allah da siffar da fuskar halittu ne wannan shine tashbihi kamantawa kamanta wani abu na Allah da, da na halittu ba kun fahimta duk abin da kaji musulunci ya siffanta Allah da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta kansa da shi ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi to kakka taba dauka cewa daidai yake da na halittun Allah kun fahimta to wata adili da kuma ta'adili shine kore sifar wasu gudun kada a ce sun siffanta Allah da siffa ta halittu ne siffar da Allah ya siffanta kansa da ita ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Allah da ita sai su kore misali hannu sai su ce ba a cewa hannun Allah sai dai a ce baiwar Allah haka kafa ba a siffanta Allah da kafa don me su ga ganin su siffa ta daga cikin siffofin halittu don haka bai halitta a siffanta Allah da ita kaga sai su kore siffar gaba daya to waɗannan su ne mu'addiluna masu kamanta wata siffa ta Allah da ta halittu su ne mushabbihuna kun fahimta masu korewa don gudun kada su kamanta Allah da halittunsa su ne mu'addiluna shine ta'dili to musulunci yana tsakanin tashbihi da ta'dili duk siffar da kajji musulunci ya siffanta Allah da ita ko ya ce a siffanta Allah da ita wadda tabbar cikin Qur'ani ko hadisai ingantattu to musulunci ba wai ya siffanta ta yana siffanta Allah da wannan siffa ba da yana kamanta wannan siffa da siffa ta halittun Allah ba hakan ga duk siffar da ta tabbata Allah ya siffanta kansa da ita ko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ya inganta da gari ya siffanta Allah da ita to wannan babu yadda za a yi kuma musulunci ya kore ta kun fahimta wa bainal jabar wal qadar kuma musulunci yana tsakanin jabar da qadar jabar waɗanda adda aqida ta jabariya su ne su ne ake kira jabar su ne ‘yan jabariya wayanda adda aƙida ta ƙadar la ƙadara su ne ‘yan ƙadariya mun yi bayanin su baya ko ‘yan ƙadariya su ne wayanda na ce la ƙadara babu ƙaddara daga baya da an kai musu wa'azi sun kace to sun yarda da ƙaddara ta alkhairi amma ƙaddara ta shari duk abin da an mugun abu ba Allah ka ƙaddaro shi ba su ne 'yan ƙadariya waɗanda na kore ƙaddara sun kace babu ƙaddara komi na faruwa ne kawai bagatatan ba Allah ƙaddaro shi ba kun fahimta su ko 'yan jabariya su ne su ne kiyoshin 'yan ƙadariya wayancan ba sun kore ƙaddara ba su ko waɗanda sun ka tabbatar da ƙaddara inda sun tabbatar da ƙaddara sun batta na haka nan sun zan ahalis sunna don mu ma mun tabbatar da ƙaddara ko to wurin tabbatar da kaddara su ko sai sun kai gulluwi wurin tabbatar da kaddara sun ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah sun ka ce duk abin da ka gani Allah ya kaddaro shi kuma Allah ya yadda da shi kaji inda mun ka saba musu su yan kadariya sun ce babu kaddara gaba ɗaya ba Allah ya kaddaro abubuwa ba don Allah ya kaddaro abubuwa to yana yiwa Allah ya kaddaro ka da zama kahiri Allah ya kaddaro ka da ka saba mai kuma ya sa kauta bayan shi ya kaddaro shi a dalilin don haka sun kace gaba ɗaya ba Allah ke kaddaro abubuwa ba kun fahimta su ko yan jabariya sai sun kace a Allah ka kaddarowa amma da alheri da sharri duk Allah ya kaddaro su kuma duk ya yarda da su to kaji inda sun ka saba muna Allah ya ce wala yarda li ibadihil kufra ko Allah bai yarda da kahirci ba ga bayi nai to su yan jabariya sun ka ce a tunda Allah ya kaddaro ka baka zama kahiri sai Allah ya kaddaro ko to ya yarda da kahircin kuma eh wallahu la yuhibbul fasad Allah bai Allah bai sun barna sun ka ce a a to wa kaddar barna to wa kaddar ai barna ba shi ba to tunda ya kaddaro shi ya yarda da ita to kaji inda kaji yan jabariya su sun yadda da kaddara kuma sun kai ta lalabiya wurin yadda da kaddara kaga nan sun ka saba mana mu ahlus sunna mun yadda da kaddara ta kware da ta mugunya duk Allah ya kaddaro ta amma kaddara kware ita Allah ya yadda da ita mugunya kaddara Allah shi ya kaddaro ta tabbas amma bai yadda da ita ba musamman misali kaddara kware ta ko mugunya ba kaddaro ka kahiri mugunya kaddara amma kaga ba mai iya zama kahiri duniya ba mai iya kahirci sai da kaddarwa Allah ko amma Allah yadda da kahircin Allah bai yadda da kahirci ba sabon Allah ba mai iya saba ma Allah sai Allah ya kaddaro sannan haka iya saba mai kun fahimta amma Allah ya yadda da a saba mai bai yadda da a saba mai to wannan mu ita aqida mu mu ahlus sunna Allah shi ka kaddarowa kan amma kuma abinda ya saba ma shari'a Allah bai yadda da shi ba sai yan jabariya sun ka ce a'a wallahi shi ya kaddaro kuma duk abin da ya kaddaro ya yadda da shi kaji yan jabariya ko to shine yace musuluncin nan kuma al-islam din nan yana tsakanin jabariya da kadariya kenan musulunci bai tare da yan jabariya masu cewa Allah shi ya kaddaro sheri kuma ya yadda da shi kuma ya kaddaro shi ne don ya yadda da shi musulunci bai yadda da ra'ayinsu ba hakan da su ko yan kadariya masu cewa la kadara masu ko da kaddara su ma musulunci bai yadda kun fahimta wa bainal amn wal iyas kuma musulunci yana tsakanin aminci da yanke kauna mun yi magana aminci da yanke kauna wala ya manu makaran lahi illa alqaumul illa alqaumul kafiruna ko ba masu amince ma makircin Allah sai mutane kafirai shine al'amnu nan amince ma makircin Allah amince ma azaba Allah mutum ya yadda ya amince ma azaba Allah duk abin da za a yi an dai ba ba shi amince ma azaba Allah kaga mutum ya mai da sabo kawa duk wanda ya mai da sabo kawa kaga ya amince ma azaba Allah kenan ko sannan yanki kauna daga rahama Allah shi ko saboda sabo ka ce kai yanzu ni da ka sabo ka za ina ni ina rahama kaga kayan ke kayan ke kauna daga rahama Allah kai kana ganin sabon nan naka ya wuce Allah shi mai rahama ka ka jingina kasawa ga Allah wato akwai abin da ya gagari Allah kenan ya yahi kun fahimta to musulunci bai yadda da amince ma rahama Allah ba su wane su din bai yadda da amince ma azabar Allah ba su wane ne sun ka amince ma azabar Allah waɗanda na yi gaba da gaba da sabo ba su damuwa kaga sun amince ma azabar Allah to musulunci bai yadda ba alaikum assalam hakan ga musulunci bai yadda da yanke kawana ba duk irin laihin da haka ya duniya an yohi da shi Allah ya yafi kai dai tuba kawai in ka tuba Allah na gafartawa musulunci bai yadda mutum ya yanke kawana ga kai ne ko ka yanke ka ya za a yi abu kaza da wani kai Allah ya sa kamar wani dan uwa da yace wallahi la yaghfiru Allahu li fulanin wallahi Allah bai gafarta ma wani ganin irin abin da wani nan dan uwa ne ka aikata na sabo sai Allah ya aiko ta hanyar manzo na zamanin cewa man ya ta'alla alallahi Allah a gasar lafulani wane ne ke rantsuwa ga Allah cewa ban yahi mawa ne kar gafartu lahu to na gafarta mai wa habattu amalaka kai ko da hakuri na kwarai haki don na bata aikin nan nasa shine iyas ko yaya mun kai cikin suratul zumar ba mai yanke kauna daga daga daga ba mu yanke kauna daga daga rahamar Allah sai mutane kafirai la ta kana dumin rahmatullahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal qul qul ya ayyu qul lil ladina asrafu ala anfusihim kace mu waɗannan da na qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ka ce ya ku bayina waɗanda na munana a kan kawunansu a sarrafa waɗanda sun ka faifaye ga ɓanna a kan kawunansu sun wuce gona da iri shine israfi ko la ta kana tumin rahmatullah kakko yanke kauna daga rahamar Allah kaga ashe babban laifi ne yanke kauna ga rahama ko ka yanke ma kanka ko ka yanke ma wani yaya za a yi ni da haka za Allah ya gafarta mai ko ya za a yi wanda haka za Allah ya gafarta mai shine yanke kauna daga rahama Allah to musulunci bai yadda da dubbewan ba yana tsakanin su musulunci bai yadda da amince ma azabar Allah ba kai gaba da gaba da sabo baka damu ba wanda dukka gaba da gaba da sabo to shi ya amince ma azabar Allah ya yadda duk abin zai faru ya faru musulunci bai yadda da wannan ba wal iyas haka yanke kauna ka ce yaya za a yi mai laifi kaza Allah shi yahe mai shi ma musulunci Allah ya yahe da shi balle shi mun yi labarin wani cikin bani Isra'ila cikin annabi ya fa ba mu labarin cikin hadisi sahihi bai da aiki illa ta'asa da yadda mutuwa ta zo sai ya tara ɗaya ne duka yace ina muku wasiya ku rike ta da da abin ga da ƙarfi wasiyar me kake baba yace wallahi haɗuwa ta da Allah ba ta kyau kun dai san bannan da na kai don haka wasiyar da na kai muku in nan mutu a kone gawata in an kone gawata sai a daddake ta ta koma gari ku aji garin nan sai ga tsananin hunturu lokacin da iska mai tsanani hakaɗawa sai ku tai teku lokacin da iska haka da sai ku sheke sai ku sheke garin na gawa ta cikin teku ku yi mai rantsuwa da Allah za ku yi hakan sun kai rantsuwa da Allah ya ce to yayi sai ya mutu sun ka kone gawa ta bayan sun kone gawa ta sun ka daddake ta koma gari sun ka aji garin ga sai da tsananin hunturu lokacin da iska haka dawa sai sun ka taiwa da dai ya musu wasiya wa alaikumus salam sun ka ce sun ka sheke ta sai Allah ya sa an ka taro Allah ya kowa mulmula shi an ka tassai mai ɗauki ka kai abin da kai yace saboda tsoronka ya Allah saboda tsoronka na zan ban shi ka gaskiya ba yana tsoron haɗuwa da kai yace to tsoron nan da kasta na na gafarta ma ni ko sai an ka gafarta ne saboda tsoron Allah ko mutum kawa lai ka ce kana labe labe mi haka yace to wallahi na san ban kyauta yace to an yahe ma ai duk da abin da ya kai tun da kama tutta amma kai da kuma ka murje ido kun fahimta to kun ji wannan gaba ko yace addinin Allah fil ardi cikin ƙasa was sama'i da sama wahidun duk guda ne da samai bakwai da ƙasai bakwai addinin Allah guda ne shine musulunci wa huwa dinul islam shine addinin musulunci qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna dina inda Allahil islam addini yardaje wurin Allah shine islam wala tamutunna illa wa antum muslimun kakku kuskura ku mutuwa ce kuna musulmi wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce wa raditu lakum al-islam dina kuma na yadda muku musulunci matsayin addini ashe kenan islam shine addini da Allah ya yadda da shi wa huwa shi kuma musuluncin nan da Allah ya yadda da shi wanda mu gode ma Allah mu ciki ne ma an kai mu baiwa ce Allah ya muna inda yana so da yanzu muna coci muna kuwace kuwace misali littafin Allah ga hamuce mu tai coci an ka azo a aje shi a dauki gungun ma ai ta kidi ai ta rawa ko ko inda Allah na so sai ya mai hudu ko ya masu bauta wuta ko ya mai 'yan shi'a ko ya yi mu yan bauta in yasi katin banza mallan katin banza ka ce shi ya Allah an taba Allah katin banza in yasi na tutu ko bai haka Allah ka tutu taji in yasi katin banza na ya halaka ya halaka su to sai ya ce wa huwa shi addinin nan na musulunci da Allah ya yadda mana da shi wanda babu addinin da Allah ya yadda da shi illa shi bainal guluwi yana tsakanin wuce gona da iri wata kasiri da kasa guluwi shine wuce inda wuce iyaka shine guluwi ba a yadda da guluwi ba ya ayyuhal ladina amanu la tagalu fi dinakum ghayra al-haqqi kab ku yi guluwi ga addinin ku in ba gaskiya ba kun fahimta ba a yadda da guluwi ba guluwi ga inda an ka ce ka tsaya sai ka wuce shi agunto musulunci yana tsakanin guluwi wata kasiri da kasawa kasawa shi ko kasa kaiwa inda an ka ce kaga musulunci na tsakanin su ko bai yadda da guluwi ba bai yadda da kasiri ba yanzu misali ta kasiri an ce azzuhur raka'a hudu sai kai raka'a uku ka sallama ana an satta kuma da gangan ba kuskure ba ba an sa don me saboda ka kasa wa bayyana tashbihi hakan ga musuluncin nan yana tsakanin tashbihi kamanta wata siffa ta Allah da wata siffa ta halittar Allah kun fahimta wata adila da kuma kore siffar Allah siffar da duk ta tabbata musulunci bai kore ta wa bainal jabari kuma musulunci yana tsakanin jabar wal qadar da qadar jabar sune masu ra'ayin ko mina na Allah ha kaddaro shi amma da alheri da shari da na kware da mugu duk Allah ka kaddaro shi kuma ya yadda da shi su ne 'yan jabariya 'yan kadariya kuma su ne masu cewa babu kaddara gaba ɗai ko mina na haka ko incidentally ya ka faruwa ba Allah ka kaddaro abubuwa ba bayan Allah ya ce inna inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadarin mu komi mu halatta da kaddara sun ku cewa ko alama ba sai da wannan aya ba wa bainal amni kuma musulunci yana tsakanin amince ma azabar Allah wal iyasu da yanke kauna daga rahamar Allah kun ji wannan ko to menene dalilin waɗannan abubuwa yace sabata fi sahihi ya tabbata cikin bukhari an abi hurairah ta daga abi hurairah ta radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala shi ko ya karbo daga annabi annabi ya ce inna ma'asharal anbiya in mu jama'ar annabawa dinuna wahidun addinin mu duk guda ne don haka wane ne annabin harko annabi adamu alaihi salam wane ne na ƙarshe annabi muhammadu yan annabi dubu nawa Allah ya aiko duk addinin su guda ne dangane da wanga hadisi kuma hadisi ne sahihi wani addini ne addinin su musulunci duk wanda ya wani abu wanda ba musulunci ba to ya ta zuwa da wanda zai biya shi shi kan Allah bai amsa kun fahimta wa qawluhu ta'ala da kuma fadar Allah madaukaki da yace wa man yabtaji ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani musulunci matsayin addini fallan yuqbalu minhu ba a karban mai duk ibadar da ya cikin addinin ba a karba ashe duk wanda ya addinin kirista ko addinin yahudu ko addinin buda ko addinin gargajiya ko addinin maguzanci duk wani addini wanda ba islam ba Allah ce falan ya kabila min duk abin da ya na ibada ba a karban mai kun fahimta to fadar Allah da ya ce wa man yartaji gairar islami dinan falan ya kabila min wa amun fi kulli zamanin wannan ya game cikin kowane zamani ba wai ya tsaya ga al'ummar annabi ɗaya ba kowane zamani walakin na shari'a ba an ce addinin annaba duk guda bane sai dai shari'o'i wannan ga abin da ya shafi aqida addinin su duk guda ne amma shari'o'i ta tanawwa'u ita tana bambanta nau'in shari'ar da anka ba Musa daban da wadda anka ba Isa wadda anka ba Isa daban da wadda anka ba Annabi Muhammad ta Annabi Shu'aibu daban da ta Annabi Salihu haka dai shi shari'o'i al'amura na furu'a ko to shi wannan yana bambanta amma ga aqida duk aqida guda ce Allah ta'budu illa Allah kama qala ta'ala kama wadda Allah madaukakin sarki yace la kullin ga kowanne daga cikin annabawa ja'alna minkum mun sanya muku shari'atan shari'a wa minhajan da hanyar da za a bi a zartar da ita kowane ba annabi yanzu kaga ga shari'a annabi Musa ta attaura me ya hukuncin najasa in ta taba jikin mutum ko ta taba sutura ta sai a aska sai ka karkare sai fatan nan duka fatan nan duka ta tashi jini ya to to shi tsalki in sutura ta sai ka sa aska ka yanke ka cire wurin in haka nan zaka bari na in dashi zaka yi amma kaga mu ga shari'a mun ruwa ɗaya zaka sa aka wanke shi da ya bushe shi kenan to ayan kana nan nan kuma ba sai kasa aska ka goyi da kasa ruwa ka wanke shi kenan haka shari'a annabi take kun fahimta ga shari'a annabi Musa cikin attaura ta attaura an yadda mai yahudu su ciki shi amma banda mai kaya kifi banda mai kaya don haka aikin yawo ya cin ma zuwa da kihi wanda bai da kaya an yadda mu ku kihi amma dai banda mai amma kamin shari'a annabi Muhammad kihi da mai kaya da mai itace da mai kowane iri duk duk abin da a cikin ruwa halan nan ko ɗan ruwa ga shari'a annai Muhammadu halan nan kun san ɗan ruwa waye ɗan ruwa rabi kihi rabi mutum to malikiya sun ka jiya an ka so sai a dace shi inda mutum yake a turbuɗe inda kihi yake aka ci da wani dalili duk a sa cikin tukwai a daddace a sa cikin duk abin da an ruwa an tambayi annabi game da gulbi yace alhil abin ga ko ɗuhuru ma'uhu alhillu mai tatu duk abin da a cikin ruwa ko da ya mutu halal ne duk abin da an ruwa halal ne ko ɗan ruwa a dadda kuma ba shar'anta yanka ga dabbar ruwa ba yanka na shari'a ce bismillah a yanke wadda aka yanka sauran duk da cewa ɗaya aka asa cikin tukunya kun fahimta to kaga ashe ga shari'a ita shari'a ta ba amma dai ga aqida asalin imani duk guda ne fadinul islam addinin musulunci huwa ma shara'ahu Allah ta subhanahu wata'ala shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta shi li ibadihi ga bayansa ala alsinati rusulihi akan halussan manzanninsa to yanzu ba an ce addinin musulunci shine addinin da Allah ya yarda da shi ba kamar mai tambaya tambaya to menene musuluncin shine ya ta'arifi yace addinin musulunci shine duk abinda Allah ya shar'anta shi ga bayi ne akan halshin manzanninsa shine islam ta'arifin yayi ko bai ba yayi wa aslu hadha din asalin wannan addini ko wa furu'uhu da rassa nai asali shine abin da ya shafi aqida tauhidi rassa kuma abin da ya shafi ibadat kun fahimta riwayatuhu an rasul duka an ruwaito ne daga manzanni ba abin da an kace wanda duk ya ga dama ya wada ya ga dama a'a abin da an ka ruwaito shi ga manzanni shine wa huwa ko shi musulunci zahirun bayyanannen addini ne gayatu zuhuri matuƙar bayyana ba abu ne wanda a ɓoyayye ba tunda ba harkar cultism ba ce yumkinu kullum mumayyizin yana yiwa ga duk wani mumayyizi wanda ke iya rarrabewa tsakanin abin da an na kware da wanda ba na kware ba shine mumayyiz yana yiwa ga duk wani mumayyizi min sagirin na ƙaramin yaro wa kabirin da babban mutum wa fasihin da mai fasaha wa ajamin da bagwari wanda ba balarabe ba don sun ɗauka balarabe ya fi kowa fasaha duniya wa zakiyin kuma ba mu da ja tunda aka ga Allah ya zaɓi yaren su ya ayi Qur'ani ya nuna dole akwai bambanci wa zakiyin da mai kaihin hankali wa balidin da balidi ita balidi ai ta zan bahaushiya waye balidi kaga balidi larabci ne ko yana yiwuwa ga duk wani babban mutum da karami da mai fasaha da balarabe kenan da ba ajame da mai kaifin basira intelligent da balidi an yar kula fihi ya shiga ciki nai da akasar zamanin da dan gajeren zamani me ma'anar wannan magana duk wani mutum kun fahimta da an yi mai bayanin musulunci to yanzu ne zai jiya gamsu sai ya shiga wa innahu kuma yadda al'amari yake ya qaul khuruj minhu kuma fita daga musulunci kamar yadda aka shiga kuma ana fita kuma fita daga gare shi yana yiwa bi asra min zalika da lokaci mafi sauri daga lokacin shiga ne ba an ce shiga musulunci dan gajeren lokaci ya ishe ka shiga ba hakan ga kuma dan gajeren lokaci kuma ya saka ita mi ka sa mutum ya fita min in kare kalmatin da ka musanta wata kalma dauki kalma guda cikin Qur'ani ta ce wanga kalma bai yadda da ita ba shikenan ka fita ka fita ko baka fita ba ka fita aw takadibin ko ƙaryata abin da musulunci ya zo da shi ka fita aw mu'aradatin ko ko gitta ma abin da musulunci ya zo da shi aw kadibin Allah ko ka killa ƙarya ga Allah aw irtiyabin ko ko shakka fi qaulillahi ta'ala ga maganar Allah au raddin ko koyin raddi lima anzala ga abinda Allah ya saukar au shakkin ko shakka fi ma na fallahu anhu shakka ga duk abinda Allah ya kore shakka gare shi au gairi zalika ko wani wannan mimma fi ma'ana daga abinda aka kama da duk waɗannan suna sa mutum ya fita ashe kenan kamar yadda aka shiga ciki ne haka kuma aka fita ana iya shiga da sauri kuma ana hita da sauri zaman ga namu ya isa ka kahirta Allah ya tsare mu daga kahirci kun fahimta faqad dallal kitabu was sunna alqur'ani da sunna duk sun dalilantar ala zuhuri dinil islam akan rinjayen addinin musulunci ko abin ga da qur'ani da sunna duk sun dalilantar akan cewa addinin musulunci su ya rinjaya ko tsaya ko kwaki duniya yaya Allah yake cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kullihi walau kariha al mushrikuna eh wannan daban take kuma akwai waga ko babu kun fahimta huwa allazi arsala rasulahu Allah shine wanda ya aiko manzonsa bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya mai addinin gaskiya musulunci li yuzhirahu domin Allah ya rinjayar da shi musuluncin na Allah dini kulli akan addinai dukkanai walau karihal mushrikuna ko da mushrikai sun ki sai ta faru wani wuri yace wa kafa billahi shahida Allah ya isa shaida akan haka kaga Allah ya faɗi sai addini ya rinjaye ko kataballahu la aglibanna anna wa rusuli inna allaha qawiyyun azizun suna dai da yawa shi da yace fadalla faqad dalla alkitabu was sunna da alqur'ani da sunnar annabi duk sun dalilantar ala zuhuri dinil islam akan rinjaye addinin musulunci wasu hulati ta'allumi da kuma saukin neman ilimin sa kuma duk sun dalili wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakirin mun sauƙai qur'ani domin domin wa'azi akwai mai wa'aztuwa kaga Allah ya nuna an sauƙa qur'ani ko wasu hulati ta shine wasu hulati ta'allumi da kuma saukin neman ilimin sa kaga neman ilimin addini baya da wahala iyaka dai ka sa kai determination ɗaya ne shi yasa kana rabuwa da mutum shekara biyu shekara uku shekara hudu ko da kuka haduwa ya zama lallani kai jiwa da shaye-shaye kai kwanaki amma yanzu ya bi shaye-shaye to ya kama ya kama shaye-shayen Qur'ani kun fahimta wa annahu ya ta'allamu shi abu guda yake so shine determination da ikhlasi wa annahu yata'allamuhu alwafidu kuma bako yana iya nema nai bako yana iya neman ilimin addini thumma yuwalli sannan ya juya fi wakati lokaci guda yanzu bako na ta wadan mallan ta ni ka wada min musulunci sai in yi mai bayani in yi mai bayani ya koma ta yayi ya samu ilimin addini ko bai samu ba ya samu ko waqtilafu ta'limin nabi saɓawa karantar wanda annabi ke yi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dal alfaz daga sashin lafuzza bi hasbi ya faru ne gwargwadon man ya ta'allamu wanda ke neman ilimin in kun lura mutane sun zo lokaci daban-daban manzon Allah karantar da mu musulunci sai annabi ya karantar sai wani ya zo ya ce manzon Allah karantar sun sai annabi ya karantar sai sabani yadda ya karantar da wancan kun fahimta to mika kawo wannan wannan gwargwadon gwargwadon matsayin kowane wanda ke neman ilimin kowane ana diba matsayinsa yanzu wani ya zo da nesa an san wagga tahuwa ita ɗaya ta to kaga abin da za a karanta sai yana da bambanci da wanda ya zo da ƙauyen madina wanda jibi ko banda gobe yana iya dawa ko rana wata yau kun fahimta fa in kana ba'idal waɗanda shi wanda za a karanta suwa in ya zan wurin da garinsu nesa yake kada ma min fa'alabatul najadi kamar da ma dan fa'alaba mutumin najadu wa abda abdul qais da kuma jama'an nan ta abdul qais da sun ka zo inda annabi to in wanda ya zo inda annabi yana son a karantar sai musulunci in ya zan nesa yake Allah mahum sai annabi ya karantar da su malam ya sa'ahum jahalu wa abinda jahilta tai bai kamata ba gare su sai a karantar da su ka'idoji na addini waɗanda bai kamata duk wanda an musulmi jahilta ba kun fahimta ma ilmihi tare da sani ne shi annabi annadi na cewa addinin nan sai yanshur da sannu zai watsu fil afaki cikin sasannin duniya wayar sulu ilaihim kuma annabi ya aika musu man yafaqihu wanda zai karantar da su fi sa'ir ga sauran ma ya juna ilai abin da suke da bukata gare shi na addini wa man kana qaribal wadani wanda ko gida ne yake kusa wanda garin su kusa kamar ƙauyukan Madina yake ko dai ba dai nesa yake ba misali yumkinhu al-ityanu yana yiwa gare shi ya taho kulla wakatin ko wani lokaci ko ba yanzu ba yana yiwa gobe ko banda gobe ko rana wata ko wata wata ya rinka tahowa kun fahimta to shi kuma ana karanta sai bi haythu yata'allamu yayin da yana iya neman ilimin Allah tadariji akan mataki mataki kun fahimta auka na koko ya kasance kad alima fihi ya sani game da shi annahu cewa shi kad arafa ya san ma labudda min ya san wani abu wanda babu makawa gare shi daga addini to ajabahu sai annabi ya bashi amsa shi kuma bi hasbi hali gwargwadon halinsa wa hajati da kuma bukatarsa kun fahimta shi yasa ku ha ganin in mutum ya zo annabi ka karantar san addini yadda zai karantar da wanga daban da gobe wani in ya taushi kuma abin za a karantar sai daban kakka ɗauka to an yi tanakuli a ana karantar da kowa gwargwadon halinsa kun fahimta alama ta dulla ƙarina ta halin sa'ila akan dai abin da ƙarina ta halin shi mai tambaya yake nuni ka kauli kamar faɗa wani ya zo ya ce annabi ya karanta sai addini sai annabi ya ce qul amantu billahi ka ce na yi imani da Allah sun masu kin sannan ka tsayu ka yi ayyukan addini ya ka abin da annabi ya karanta sai kenan an san wannan ba nesa yake ba gobe ko banda gobe yana iya dawowa kaga sai a ƙara mai amma waɗancan da an karantar da su musulunci shine ka tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ku yi kaza ku yi kaza sannan in kun ka tashi tsime kar ku yi tsime cikin gyandumma kar ku yi tsime cikin kaza kar ku yi tsime kaga an san nesa suke dawo wasu ba wuri kusa ba kun fahimta wa'amma man shari'a dina amma duk wanda ya shar'anta wani addini lam ya azan bihi Allah addinin da Allah bai yi izini game da shi ba fa ma'lumun to sanannen abu ne anna usulahu cewa asalin addinin almustalzimatu lahu mai lazimta ne gare shi duk wanda ya shar'anta wani addini wanda ba musulunci ba kenan to wannan addinin ya tsaya gare shi babu ruwan Allah da shi la ya juzu an ta kula mankulatan baya halatta shi abin nan da ya shar'anta ya zan an ciranto shi annin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wala an gairi koko daga wani annabi min al-mursalin da cikin mansanni kun fahimta duk wanda ya kirkiro addini na yanzu kamar tijjaniya ba addini bane don Allah annabi ya kirkiro tijjaniya cikin annaba akwai wanda ya tijjaniya to kaga ashe kenan duk abin da sun kai kansu sun kawa kun fahimta iz huwa batilin domin shi addinin nan da wannan ya kirkiro banna ce wa malzumul batil duk abinda ko banna ke lizimtarwa batilin shi ma banna ce kama anna lazimul haqqi kama abinda duk gaskiya ke lizimtarwa haƙƙin shi ko gaskiya ne kun fahimta kaga shi an ma'anar wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal min duk wanda ya nemi wani musulunci matsayi addini ba za a karba mai duk wanda ya bauta ma Allah da wani abu ba islam ba ba za a karba mishi ba in kana son Allah ya karɓa ma dole ya zan kayi shi karkashin Islam don shi Allah ya da shi matsayin addini ina fatar kun fahimta to yanzu kun ji fashin baki ko to sai mu koma mu kalmomin qauluhu fada ta da yace wa huwa bainal gului wat taqsir shi musuluncin nan kuwa kuma yana tsakanin gului da taqsiri ba su ya fara kawowa ba me yake nufi da wannan qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce game da gului Ƙul ya ahlul kitabi ka ce musu ya ku mutanen littafi Yahuda da Kiristoci la ta galu fi dinikum kada ku yi guluwi ga addininku ashe ba mu ba daidai da ahlul kitabi ba a yadda mu su yi guluwi ba kun fahimta menene guluwi shishigi wuce gona da iri yanzu ba an yi ruwan shikka ba yau sai ka ce shikka gonanka ba akwai iyaka ba sai ka zo wurin shikka sai ka ketare iyaka can ka yi ɓanna ko baka yi ba ka shiga gonan wani wuce gona da iri shine guluwi ka ce musu ya ahlal kitabi ya ku mutanen littafi la ta galu fi dinin kakku yi gulluwi kakku wuce gona da iyaka ga addinin ku gairar haƙƙi ga abin da ba gaskiya ba kaga ashe ahlal kitabi an hana musu gulluwi ashe hana gulluwi tsohon magana ce wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya goyen sun kai iman la tuharrimu kakku haramtar da dayyibata dada dan ma ahallallahu lakum abin da Allah ya halatta muku kaga yana daga cikin gulluwi haramta abin da ahalat guluwi ne ka dibi abin da yake halal ne wai saboda tsoron Allah ko saboda gudun duniya ka ce ka mai sai haram ga kanka na haramta maka yana hura ban koma shan hura a'a in dai baka da bukata da hura ka ce dai baka sha amma ka ce mata haram kayi guluwi kun fahimta na haramta maka yana tuwon shinkafa tuwon shinkafa zan haram a'a in dai baka cin tuwon ba wanda ya tilasta ma cin tuwon shinkafa cin tuwon shinkafa halal ne gare ka ba wajibi ba kun fahimta ba nau'in ba nau'in abincin da shari'a ta wajabta halal ne ka ci don haka wanda baka da bukata kana da maka ce ni gaskiya ban son tuwon shinkafa amma ba ta da kace mai haram ba don haka doki akwai wanda ya ce dole sai ka ci doki cin doki ba dole ba ne halan ne wadda kasancin naman kaza da nama akuya da naman shanu da naman rago ya haka cin naman doki ba wanda ya ce dole ne amma in baka ci ka ce ni gaskiya garin mu ba a cin doki ba haka annabi yawa damo ba wata ta taho ganin gida sai ta riko ma annabi damo an kawa annabi malmala an ka azu naman damo bisa garai ya ci ya ce an ka ce haram ne ya ce a'a ni dai babu shi garin mu don haka ba ni ni dai garin mu ban ga ana cin doki ba don haka ni ba ban ci shi ce nan kakkaci amma in ka ga mun tasga kuma haka ce mun yi haram kakka yi maganar malikiya don ba malikawa muke ba duk wanda Allah jira abba maliki to haka ni mu ba malikawa muke ba don haka in malikiya ta haramta to ku da an malikiya mu ba malikawa muke don haka ga mu ci haram ba mu mun ci halal to yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda sun kai imani la tuharrimu kakku haramta dayyibati dada dan adayyibu huwal halal kakku halatta dada abubuwa masu dadi na halal ma ahallallahu lakum abinda Allah ya halatta muku wala ta'tadu kada ku yi ta'addanci ashe ta'addanci ne haramta abinda a halal kaga shine guluwin inna Allah la yuhibbul mu'tadina lalle Allah bai son masu ta'addanci masu ketar masu ketar iyaka wakulu kuma ku ci min ma razaqakum Allah daga duk abin da Allah ya arzita ku halalan ɗayyaban halal mai daɗi duk abin da halal ku ci wata kulla wannan wakulu fi'li amri ne wani irin umarni ne umarni ne na halacci tunda baka cewa duk abin da halal dole na sai na ci kun fahimta wata kulla ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minin mu'minuna wannan da kun kai imani da shi kaga ashe wuce gona da iri ga shari'a hakan ga haramta abin da ahalat wannan duk yana cikin guluwi wafi sahihai ne ya zo cikin bukhari da muslim an aisha ta radiyallahu ana daggana na aisha yadda allah tabbata gare ta anna nasan min ashabi rasulillahi cewa wasu mutane da cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwaja rasulillahi shauƙin ibada ya ce su wasu samari ne sai sun ka tambayi matan manzon Allah sun ka tai gidan manzon Allah ko sun ka zo manzon Allah baya gida sai sun ka tambayi mata ne an amali dangane da aikin manzon Allah fi sirri cikin asiri ina ne asiri cikin gida ne in manzon Allah na cikin gida yake ibada sai an ka faɗa musu an ka ce to kun ga manzon Allah dai wasu lokuta yana azumin nafila wasu lokuta yana cin abinci yana yana kwana wani yanki na dare ya tashi ya kiyamun laila wani yanki na dare sannan kun gane mu ga munan duk mata ne muke kaga yana a wurin mata kenan ko sai sun ka ce to ina mu ina manzo Allah tun da shi an gafarta mai abin da ya gabatar na zunubi ne da wanda ya jinkirta don haka fa qala ba'dhum wani da cikin su yace la akulu lahama ban koma cin nama nama ba abu ne mai dadi ba yace to ban koma cin nama an ka ce mai kuma annabi yana cin nama wata rana haka ɗaya ka yanke akwai a gasa a gyare a can kun fahimta sai guda ce ban koma cin nama wa qala ba'dun wanda cikin su yace la atazawajun nisa ni ko ba zan aure mata ba domin wannan lokacin da zaka tsaya kana hira da matarka ko ɗebe ma juna kewa raka'a nawa kai ko hijibi nawa kan karanta cikin wannan don haka ba zan aure mata ba don kasu shagaltar sa kaji guluwi ko to kanin ka annabi imani shi aguluwi sanda dukkan wuce annabi da shari'a to shi aguluwi wa qala ba'dun wani da cikin sa yace la la anamu ala firashin ban koma kwana bisa shin hida duk wanda bai zai kwana ba bisa shin hida yake ba to ban konu kwana bisa shin hida manzon Allah ya dawo suna hita annabi na dawowa sai an kace baka hadu da wasu yara matasa ba yace a yace kaji abin zan kace kaji abin da fa balaga zalikan nabiya wannan labarin na waɗannan matasan sai ya kai ma annabi mit dauki waɗannan yaran na waɗannan sharuɗa da sun ka azama kansu son addini kun fahimta dama duk inda ka ji guluwi son addini ka sa guluwi don haka adiba da sannu sannu abinda aka yi yau gobe daban da gobe shi haka ce haka kwasa mai yawa don ainiya a ƙari addini nan ka iskan mai nan zaka bari ne don haka ɗebi sannu sannu alƙazu alƙazu tamlugu kun fahimta faƙala sai manzon Allah ya ce ma balu a ƙawamin ya ce ya yi hudu cikin mutane ya ce me ya samu wasu mutane ya ƙulu a haduhun kaza wa kaza ɗayan su ke cewa kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza lakin ni sai ya kawo maganganun da yaran sun kai ko lakin ni sai dai ni a sumu kun dai san ni ne shugaban masu imani da ko kuma duk mai tsoron Allah almajiri na ne na yi tsoron Allah yace to sai dai ni asumu ina azumin nafila wata rana wa uftiru ina cin abinci wata rana ba kullun nika azumi ba wa anamu ina bacci wani yanki na dare wa aqumu ina qiyamul layl wani yanki na dare wa akulu laham kuma ina cin nama kun fahimta don babu babu inda an kana min cin nama wa atazawwajun nisa kuma ina auren mata wannan ita ce sunnata faman rage ba an sunnati duk wanda ya kyama ga sunnata fa laysa minni bai zama daga gare ni ba to wurin kokarin da'a ga Allah ka hita da cikin waɗanda ka goyon ba annabi kai banna ko kai daidai to shine guluwi wuce gona da iri wuce wuce shari'a kun fahimta don haka wuce shari'a ba kokari bane an ce annabi yana kiyamul layl da raka'a goma sha uku kai kai ɗari uku kai guluwi ko baka yi ba kai guluwi baka yi kokari ni a wurina baka yi kokari ba kokari shi a ko ka yi raka'a biyu ko ka yi hudu ko ka yi shidda ko ka yi takwas ko ka yi goma ko ka yi sha uku na an gaci annabi ka bari haka nan amma da ka kara da annabi ni huri gare ni ni da ni baka yi kokari ba kun fahimta wa fi gairi sahihaini hakan ga kuma cikin wani littafi wanda ba bukhari da muslim ba sa'alu an ibadati su yaran sun yi tambaya ne da sun ka zo inda matan annabi sun yi tambaya ne game da ibada ta fi sirri wanda ya kai cikin gida faka annan da an ka faɗa musu kamar su dai ta kallu ha sun ga karancin ta sun ka ce to shi an gafarta mai shi yasa ya ka tsayi haka mu muna yin heda haka nan sai sun ka ga yin heda haka nan don Allah da kyakkyawan niyya sun kai wannan ko da mummunan niyya da kyakkyawan niyya amma da annabi ya zo ya kyautata aikin bai kyautata bai ce ko alama ba a wuce mai gida kun fahimta wanda kada fi sababin nuzulil ayatul karima kuma ya ambata ko ko wa zikira an ambata fi sababi nuzulil ayatul karima game da sababbiya sauka ayatan ya ayyuha alladhina amanu la tuharrimu dayyibati ma ahallallahu lakum daga cikin sababbiyarta saukuwa da ita an ambata an ibn jurayj daga ibn jurayj an ikrama daga ikrama anna usman ibn maz'un daga usman dan maz'un wa anna usman ibn maz'un cewa usman dan maz'un sahabin annabi wa ali ibn abi talib da sayyidina ali dan abi talib wabna mas'udin da dan mas'udu wal miqdad ibn al-aswad da miqdad dan aswad wa salim maula abi hudhaifa da salim bararren bawan abu hudhaifa waɗannan duk ba sahabbai bane radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare su fi asabi cikin wasu sahabbai ne dai ba su ɗaya bane kun fahimta tabattalu sun yi sun yi tabattuli me tabattuli yanke ma duniya wadkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila ka rinka ambaton sunan ubangijinka kuma ka yanke zuwa ga ubangijinka yankewa kinya aure ana kira ne tabattuli in cin abubuwa masu daɗi ana kira ne tabattuli in harkokin duniya ana kira ne tabattuli sadda duk da kai yanke daga wani abu shine tabattuli to waɗannan sahabban da masu kama da su sun yi tabattuli ko fajalisu fil buyut sun kai zama cikin gidajensu wata zulun nisa sun ka nisanci mata sun ka ce ba su aure wale bai sulma suwa sun ka sanya tuwahi marasa kyawu su ne almasuha marasa daraja wa haramu duk tuwahin da adda kima ba su sawa wai duk da zuhudu ne wa haramu tsaye ba da ami sun ka haramtar da abinci masu daɗi tuwon shinkafa da tuwon alkama da miyar dage-dage da nama duk ba mu ci sai dai garin kwaki da bula da abin da ya kama da haka abincin dai da ba na ni'ima duk dai saboda zodu kun fahimta wal libasa da da da dayyibatin libasa kenan da tuwahi masu kyau shadda mai kyau boyel mai kyau wagam duk abin da ba sai dai a samu jaki ka sha wuta irin yadin nan jaki ka sha wuta wai duk dai zuhudu ne ko sun ka haramtar da daɗa ɗan abinci da tuwahi illa ma ya akulu waya labasu ahalus siyaha sai dai abinda ma'abuta azumi min bani isra'ila da cikin bani isra'ila fada fada kenan na, na, bani isra'ila su ne masu azumi ko ya akulu suke ci sai dai abinda fastoci na bani isra'ila kaga fastocin da gudun duniya su kai saboda gudun duniya da an naɗa ka fasto ko kana da mata sai ka sake ta ba su aure amma yau ga fasto har da jirgin sama faston mu na ƙasar ba jirgin sama gare ba har da sata kuɗi a haɗa da shi miliyoyin daloli to yana fastonci yake yanzu ga fasto shi wanga sakataren buhari ba fasto na ba amma ci tabar gazan da ya yi saran haki dai wai tanti za a wa 'yan gudun hijira inda za a yi musu tanti tanti to ya ba da kwangilar a tsara haƙi ɗaya a zo a yi tantin miliyan ɗari da ɗaruruwa tsara haƙi ɗaya nita inda mu ba wanga irin haƙi ba ne ejiya to yana fasto to yanzu gashi nan kamfanin da ya ba kwangiloli kuma duk dai kuɗin yan gudun hijira daga kamfanin da ka sa mai miliyan hamsin cikin akawun sai wanda ka sa mai miliyan arba'in haka dai ga sunan yanzu an tara kuɗaɗɗakin da an ka sa mai cikin akawun sun kai wajen miliyan ɗari biyar da yan kai kuɗin yan gudun hijira waɗanda da a can ba su da abinci mace sai ta yi zane da soja don ta ya ba ta abin da ta ci kuɗin su na annan kana warge su kun fasto ina fasto yake in ga fasto na ɗan iska ɗaya na kun fahimta to fastocin da wuri aka maga ko malama addini da wuri malamin addini mira ne da duniya yau in ka ta gidan alu yan alu na garin gaba ka rasa mallami hamsin nan gogoriyo aka yi an kai sallan mangariba gogoriyo aka yi kuwa na siya ya kai ga masallacin shi ungonin sun bari na cin suna gogoriyo na zo to aka saurarin ka tunda alu ya yi kwasan da dan iska haki in ka te gwamnan house ga su can in ka te ofishin ssg ga su can ofishin kwamishinoni da gidajensu ga su can mallama addini mallamin gada komi girman mutum sai dai iskan mai gida zamanin haruna rashid ba haruna rashid wanga na birnin kabe ba sarkin gwandu a'a haruna rashid wani khalifa na an kai zamanin imamu malik to mutum ne shugaba ne mai son gaskiya da imam malik ya rubuta muwadda an haka mai ya gani sai ya ce ma imam malik to ya taho nan hada ya karanta ta imam malik ya dare ya ce ina ilimi ai biya tai akai saboda ban su imam malik zai sa ta sai ya ce kai ya sa ta can gida ne ya taho nan hada nan gidan sarkin musulmi ya sa imam malik ya ce ina ai wulakanta ilimi ne ya ce saboda ban son karatu ko guda ya wuce ni ya ce ai bulakanta ilimi biya ce aka yi ba shi kabi ba don haka in sarki na sun yaji karatun mu ɗaya iskan min gida don in sarkin musulmi ya buɗe darasi in mallami ɗari ya kaso kai ba ma sarkin musulmi ba na ɗebo da yawa yau ku bincika abin da tabi'ar da ahalin sunnan sa kuta sun ka ɗauko yau duk wani munafiki da ya babban gida ba shi ka zuwa da ɗan liman ba yanzu ana kai mai liman ka san an kai gida sai akwai wani masallaci da aka ce Allah ga naka za a yi gida gudan kato a tara fuloci goma a yi gida amma sai a yi dan masallaci haka dan daki guda daidai sallan mutum ashirin ko goma sha biyar shi Allah ga naka to yanzu ba sai sun taibi dan liman yanzu ana kawo mai liman ran kai dai akwai bukatar liman za mu kawo ma liman sai haka dan masallaci dan cino amma an an same darasi wai littafin aka littafin wa makwadaitan banza madan kuma lakanta ilimi alaikum assalamu wa rahmatullah shekhu zaima barka da wani alhamdulillah alhamdulillah ya naka Allahu akbar zaka zo sakkwato to Allahu akbar to to madalla o masauki to me za ka zo wayi ok to to ba matsala ba matsala masauki bai da matsala in ka zo kawai ka bugo mini waya gobe da yaushe za ka taso to to ba matsala in dai kun kayo kusa sai ka sai ka don sanan unguwanmu za ku biyo ba sai ka isa tasha ba da ka a ba matsala ka bugo min kawai ka bugo min zan sa a zuwa dauko ka insha Allah amma dalla to Allah ya kawo ka lafiya ku zai ma na dan dan Sama'ila Idris ya mutahi ta mata shi ina yake ni ne yace zai zo tabbato to ina yake to shine yanzu duk wanda ya gida sai a dan a izamin mu sai a sa dan darasi ne kuma shi mai gidan ba tsaya ya kai ba iyaka dai don dai ka mutu ba a shura bane ya sadakar da ya kai dai ka tauce su ba wulakanta ilimi bane mai da karanci karanci gidajen masu mulki in kan tambaye sai su ce ma ai to ai kasan su alhaji ba zuwa masallaci amma ana haka ai sannan ta ku ka zo nan kun ba sauraren ka sun da sun san kwaɗe ɗaya kawo ka Allah shirye shi mai ba mu ikon hada kwaɗan mu ko to mu tahi wa haramu ɗayi ba ta ɗa'ami walli ba sun ka haramta ma kansu abinci mai daɗi da kuma sutura mai kyau illa ma ya kulu wa yalbasu ahlus siyahati min bani isra'ila sai dai abinda malaman nan masu azumi fada fada kenan na bani isra'ila suke ci dama in ana buga misali da gudun duniya su ake sawa da an yi ma fada shi kenan babu ruwanka da duniya wahammu kuma sun kai nuhin ma bil ikhtisa'i su daddake kansu su waɗannan hadisan aka ce waɗannan sahabban sun kai nuhin su daddake kansu ba ba shi a hutu ba wa ajma'u kuma sun kai haɗu li qiyamil layl akan cewa kullun sai sun yi qiyamil layl wa siyamin nahar da kuma azumin rana kullun babu hutu kullun ayi qiyamul layl da daddare da rana ayi azumi fanazalat to akan su ne wannan ayat ta sauko kun ji sababiyar sauko wata ko sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda sun kai imani la tuharrimu kakku haramta dayyibati dada dan ma ahallallahu lakum abinda Allah ya halatta muku ashe haramta abinda ahalal ba kokari bane wala ta'tadu kakku ya ta'addanci me ta'addanci nan haramta abinda ahalal inna allaha lalle allah la yuhibbul mu'tadin baya sun masu ketare iyaka baya sun masu ta'addanci ya kula kamar yana cewa la tasiru bi ghairi sunnatil muslimina kada ku tafi ba da sunnan musulmi ba kar ku kirkiro su a hukunce hukunce naku a madadin kanku ba abinda musulmi na saba da su ba yuridu yana nufin ma haramu minan nisa'i abinda sun ka haramta ma kansu na mata wadda amida abinci wanda ba su da sutura wa ma ajma'u lahu da abinda sun kai ijma'i gare shi min qiyamil layl na tsayuwar dukkan dare wasu yamin nahar da azumin kullun kun fahimta wa ma hammu bi da abinda sun kai nuhi nai min al ikhtisa'i na daddake kansu falamma nazalat fihim da wannan ayat ta sauko gare su ba asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilai sai annabi ya aika an kira su fa kale yace inna li anfusakum alaikum haqqan ku sani rayukan ku suna da haƙi akan ku rayuwarka tana da haƙƙi a kanka don ka ka ɗauke ta ga abin da ka san yafi ƙarfinta wa inna li'ayyunikum haqqan kuma idanunku suna da haƙƙi ashe ka ce ba za ka yi kwana da dare kiyamin laili ka ga ka ci amana idanunka suna da haƙƙi a kanka su mu don haka in dai azumin nafila ne ba laifi ba ne amma ku rinka azumi wata rana wa aftir wata rana ku ci abinci wasallu ku yi sallah qiyamul layl wani yanki na dare wana mu ku yi bacci wani yanki na dare don ku ba idan ku haƙƙin su falaysa minna bai zamo da gare mu ba man taraka sunnata na duk wanda ya bar sunnar mu yin haka shine sunnar mu to duk wanda ya bari baya tare da mu faqalu sai sun kace allahumma sallamna ya allah mun sallama wata ba ana ma an zalta kuma mun bi abin da ka saukar sun ka jaye waccan manufa su ta farko sun ka bi abin da as sunna kaga ashe kenan kirkir duk wani abu da ba sunna ba kai ɗaya gani ne kai kokari wala ba kokari bane kun fahimta to yanzu mi za mu cewa game da maulidi bid'a ne ko maulidi don mi da kun ce mai bid'a masu yi don Allah sun yi don su yi bid'a ko ko da kyakkyawan manufa sun ka kirkiro shi da kyakkyawan manufa mi an manufa su sun manzon Allah madalla sun manzon Allah kuma yan an ka zo ai ba disko na aka yi ba Qur'ani aka karantawa da tarihin manzon Allah da sauran abubuwa ko amma dai duk da haka hayyo bai ku ga shawa ta ba don me saboda bai da asali cikin Qur'ani bai da asali ga hadisi to to yanzu bukukuwan da aka yanzu har da ɗauku kujeri haya da ɗauku kanofi haya kamar yan an yi gaisuwa yan an yi mutuwa ba mutuwa ba yan za a rufe tafsiri yau 27 ko 28 ko 29 yau ustaz zai rufe tafsiri a ta a ɗauko hayar kanofi a gayyata mutane a to a yi jawabai a yi wa'azzuka a yi addu'o'i ko ka me abamanci ne da maulidi don haka tun abu bai ɓaci ba ku yi niyya ku bai tun abu bai ɓaci ba babu wani dalili an bai sai buki ko ba a mai suwa ba mai suwa buki ka yi tafsirin kayan an ƙari a addu'awa ce wasu bukukuwa duk ba su taso ba don yanzu kaga da nan baka san iyakar zuwa shekara 20 ko 30 in mun mutu ko 50 wanda zai koma ba yanzu ana ganin ka ba komi ba ne ko to zuwa gaba dama bid'a ai karama ta kafarawa kun ba bid'a da duk abin da a banna karami ya kafara har yanzu inda ba a yi zato ba Allah ya tsare mu sai ce qalal allamatul albani imam albani ya ce fi takharijul dahawi ga takharijin hadisan da nazo cikin dahawi yadda yayi yace da ifin bi hada sai yake wannan hadisi mai rauni ne da wannan tsari kamar yadda yazo da wannan tsari amma dai hadisin ya tabbata ba da wannan tsari ba ko wa qawluhu fada ta kuma gaba ta biyu yanzu yayi bayanin wa huwa bainal gului wa taqsir ko to sai gaba ta biyu wa bainat tashbihi wa ta'dili qawluhu wa bainat tashbihi wa ta'dili musulunci yana tsakanin tashbihi da ta'dili tashbihi shine kamanta wata siffa da Allah ya siffanta kansa da ita ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da ita kamanta ta da wata siffa ta halittu kamar Allah ya ce yana da hannu yadullahi fawqa aydihim kun fahimta sai ka kamanta hannun na to ai ba a cewa Allah na da hannu sai dai a ce baiwa Allah don me saboda an ce Allah na da hannu to an kamanta shi da halittu tun da mutane an da hannu don Allah Allah ɗaya yake da mutum to don mi kasa hannu ne daidai da na mutum in bancin takwalci ha wanda kasa Allah ya tambaye ka Allah daidai yake da mutum ka ce a'a to sai ka ɗauka hannu ne don ya ce yana da hannu kuma irin hannun Allah ba irin hannun mutum ba don mi tun da ya ce laisa ka mislihi shay'un ashe duk abin da an ga ce Allah na da huska ba irin ta mutum ba Allah na da ido ba irin na mutum ba Allah na da kafa ba irin duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi ko annabi ya siffanta shi irin na Allah ba irin na mutum ga ka huta kun fahimta to kamanta wata siffa ta Allah da ta tabbata ga Allah kamanta ta da ta wani taliki shine tashbihi ta'dili kuma kore ta gaba ɗai gudun kakka kamanta shi da wata halitta ce sai ka ce a ko alama ba a cewa haram ne a ce Allah na da hannu kun fahimta to shine ta'dili shi ko to musulunci yana tsakanin tashbihi da ta'dili musulunci bai yadda da mushabbihuna ba bai yadda da mu'addiluna ba duk abin da ya tabbata ga siffa Allah cikin Qur'ani ko cikin hadisi musulunci yana tabbatar ma Allah shi ba tare da yayi tawili ba kun fahimta to taqaddama magana ta gabata annallaha subhanahu wata'ala cewa Allah subhanahu wata'ala yuhibbu yana son an yusafa a siffanta shi bima wasafa bi nafsa da duk abin da ya siffanta kansa da shi ba mun yaushe ba baya wa bima wasafa wa bima wasafahu bi rasulu kuma da duk abin da manzon sa ya siffanta shi da shi min gairi tashbihin ba tare da an kamanta shi wannan siffa ba tare da an kamanta ta da wata siffa ta wani halitta ta shi ba Allah yana ji wa kana Allahu sami'an basira Allah ya kasance mai ji mai gani to kakka ɗauka jin Allah irin namu kakka ɗauka ganin Allah irin namu Bello ya bai ji sai da kunne shi Allah da kunne yaka ji ya ci yana ji ba san da mi yaka ji ba ba sai da kunne ba tunda da Allah yawa annabi Musa magana wa kallama Allah Musa ta kalima da Allah yawa an tambaye Musa ina ka yace wallahi shi ko ina maganar nan jin ta yi ko ina kuma sai ya suma sababiyan maganar kun fahimta to haka duk komi na Allah da ba yake da naman min gairi tashbihin ba tare da an kamanta shi da wata wata siffa ta halittu ne ba fala yuqalu ba a cewa sam'un jin Allah ka sam ina irin jin mu kun fahimta wala basarun ba a cewa ganin Allah ka basar na irin ganin mu wa nahwu da abin da ya kama da shi wa min gairi ta'tilan kun ba tare da an kore siffar ba fala yunfa anhu ba a kore ma Allah ma wa sababi nafsa abinda ya siffanta kansa da shi ya ce yana da hannu ka ce a'a ba a cewa hannu sai dai baiwa Allah ko ikon Allah don me saboda mutum adda hannu kaga yanzu ka kore ka kore siffa ko to ba a duk abinda Allah ya siffanta kansa da ba a kore mai aw wasafahu bihi a'rafun nasu bihi koko abinda mafi sanin mutane game da shi wane ne yafi kowa sanin Allah rasuluhu sallallahu alaihi wasallama wasafahu bi ya siffanta shi da shi fa inna zalika yin haka nan kore abin da Allah ya siffanta kansa da shi ko annabi ya siffanta da shi ta'dilun shi ake kira ta'dil wa idhal isharu uddilat wa idhal isharu idan raqumma masu ciki uddilat an kai tabatun su tabatun abi shine ta'dil kun fahimta wa qad taqaddama al-kalamu magana ta gabata fi hadal ma'ana ga abin da ya kama da haka mun yaushe baya wa nadhiru hadal qawl abin da yayi kama da wannan magana qawlu fada tai can shi imamu dahawi can baya yayo mun yota yace wa mallam yatawaqqan nafaya duk wanda bai kare kai ne daga kore siffa Allah ba wata tashbih da kamanta siffa Allah da wata siffa ta halitta zalla to yayi talaladiya wala misibit tanziha kuma bai yi sawaba ba ga tsalkake Allah in yana wannan ne don ya tsalkake Allah to bai yi sawaba ga tsalkake Allah da ya kami ba wa hadhal ma'ana wannan ma'ana kuma mustafadun ana fa'idan tota nemin qauli ta'ala ga fadar Allah da yace laysa ka mislihi shay'un ba abin da aka ma da shi don haka ashe in an ce yana da hannu ka taba dauka hannun irin hannun mutum ko hannun giwa ko hannun wata dabba ko hannun wata halitta irin hannu ne shi Allah wa huwa samiul basir kuma shi Allah mai ji ne mai gani fa qawluhu don haka fada te da yace laysa ka mislihi shay'un ba komi wanda aka kama da shi raddun alal mushabbiha raddi ne yayi ga masu kamanta shi da wasu halittu kun fahimta wa qawluhu fada te da yace wa huwa samiul basir kaga ya tabbatar da siffa ta sam'u da siffa ta basaru ga kansa raddun alal mu'attala shi ko raddi ne ga masu kore siffofin gaba kun fahimta abin da yake son kawowa sai gaba ta gaba qauluhu faɗa ce da yace wa bainal jabar wal qadar kuma musulunci yana tsakanin jabar da qadar jabariya shine tabbatar da qaddar Allah amma tabbatarwa wadda ta wuce shari'a ayi guluwi gare ta mu ahalin sunna ba mun tabbatar da kaddara Allah ba inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadarin komi mun halicce shi da kaddara waɗannan ayoyi ko suka tabbatar da kaddara to kaga mu ahalin sunna mun yarda da kaddara haka yan jabariya sun yarda da kaddara to me bambancin mu da yan jabariya amma yan jabariya ba ahalin sunna bane me bambancin mu da su mu muna cewa kaddara ta alkhairi da ta sharri duk ba abin da ka faruwa sai abin da Allah ya kaddaro kafiri bai sai ya kafirci ba sai Allah ya kaddaro haka ne ko ba haka bane mai sabon Allah bai sai ya saba ma Allah ba sai Allah ya kaddaro kun fahimta shi aqidan mu ahli sunna to sai yan jabariya sun ka wuce mu sun ka ce kafircin nan tunda ba mun ce Allah ya kaddaro kafirci ba su ma sun yadda Allah ya kaddaro kafirci kafiri ya kafirci amma kuma tunda Allah ya kaddaro to ya nuna Allah ya yarda da kafircin ita ce magana yan jabariya sun yi daidai ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda da kafirci ga bayansa ba sun ce a'a walla tunda bai yiwa a ce shi ya kaddara amma bai yarda da shi ba don haka tunda shi ya kaddara a kafirci ashe ya yarda da kafirci tunda shi ya kaddara a saba ma Allah ashe ya yarda da saban Allah to wannan shi ajjabariya kaga sun lalace ko ba su lalace ba sun ko yan kadariya gaba ɗaya sun kace la kadara su ga akida su babu kaddara komi na fato abubuwan da ka faruwa suna faruwa ne haka ko incidentally shi ko su ƴan kadariya to musulunci na tsakanin ƴan jabariya da ƴan kadima ana musulunci bai yadda da ra'ayin ƴan jabariya ba bai yadda da ra'ayin ƴan kadariya ba kaga tsaka tsakiya kenan ko taqaddamal kalamu aidan su ma magana ya gabata ala hadal ma'ana akan wannan ma'ana an yi magana ƴan kadariya an yi magana ƴan jabariya baya wa annal abda kuma ya gabata cewa bawa gairu majaburin ala af'ali ba wanda an ka halitto ne akan ayyukansa wa aqwalihi da kuma zantuttukansa bane wa anna halaysat bi manzilati harakatil murta'ish ko kuma ayyukan bawa da maganganun su ba matsayin harakatil murta'ishi wato moci na na kamar gado ba kamar mocin gado yake ba wa harakatil ajjar da kuma mocin itace bin riyahi wanda yake yana faruwa ne da iskoki wa gairaha walaysat makhluqatan lil ibad kun ba an halitta ta ne don bayi ba bal hiya fi'lul abd a aikin bawa ne wa kasbuhu da kuma aiki ne wa khalqullahi ta'ala da kuma halittar Allah kun fahimta ma'ana duk abin da ka gani ba abin da ke faruwa duniya na kware ko mugu sai ta da kaddarwa Allah amma in na kware ne sai mu ce Allah ya kaddaro shi kuma ya yarda da shi in mugu ne mu ahli sunna sai mu ce Allah ya kaddar faruwa sai amma bai yarda da shi ba kun fahimta wala kamar yadda yace wala yarda li ibadihi al-kufra wallahu la yuhibbu al-fasada Allah bai son fasadi kaga ashe kenan ba za mu ce mutum bai iya zuwa ya zina sai Allah ya kaddaro amma Allah ya dada zina bai dada ta ba to shi abin mancin mu da yan jabariya su ko yan kadiriya gaba sun kace ba wata kaddara duk abin da ka gani ko incidentally kawai yake faruwa ina fatar kun fahimta sai gaba ta gaba ya ce wa ƙaulu wa bainal amni wal iyasi ita ce ta ƙarshe ko kuma musulunci yana tsakanin amince ma azabar Allah wal iyasi da yanke ƙauna daga rahamar Allah a'a mu musulmi mun haɗa su biyu muna tsakanin bainal khawfi war rajai muna tsoron azabar Allah tsoron dan da muka wa azabar Allah shi ke yi muna linzami ga saba mai sannan muna ƙaunar rahama Allah ƙaunar nan da muka yi ta rahamar Allah shi ke ɗunguza mu mu aikata ayyuka na ibada kun fahimta wanda ya amince mu azaba Allah su wane ne sun ka amince mu azabar Allah kamar yadda yake cewa wala ya manu makarar lahi illal qaumul khasirun kai ba kafiruna bane khasiruna ne wala ya manu makarar lahi ba masu amince ma makircin Allah azaba Allah kenan illal qaumul khasirun sai mutane masu hasara su wane ne sun ka amince ma azaba Allah wa'anda sun ka dauki sabo ba komi ba wanda kaga yana saba ma Allah bai damu ba to wannan sun amince ma azaba Allah duk abin zai faru kenan ya faru ba su damu ba su ku waɗanda nan yanke ƙauna ga rahamar Allah kai jama'a yanzu wanga sabo ya za a yi Allah ya gafarta min shi ko ko ya za a yi wani da ka sabo ka za Allah ya gafarta mai su ko kaga su ai in yanke ƙauna ga rahamar Allah ko to musulunci bai yadda da amince ma azaba Allah ba bai yadda da yanke ƙauna ga rahamar Allah ba taqaddama al-kalamu aidan shi ma magana ta gabata ala hadal ma'ana akan wannan ma'ana wa annahu yajibu da kuma cewa yana wajaba an yakuna al-abdu bawa ya kasance khaifan min azabi rabbihi mai tsoron azabar ubangijinsa to tsoron da ya kawo azabar ubangiji ita ke mai linzami ga saba mai shi kun fahimta rajiyar rahamatahu kuma ya zama mai kaunar rahamarsa kaunar da ya kai ga samun rahama ita ke dunguza shi ya mai da'a haka an kaso wa annal khawfa war raja kuma tsoro daga azabar Allah da fatar samun rahamar Allah bi manzinatul janahain matsayin hikafikai biyu suke lil abdi gabawa tsuntsu in yana da hihike guda babu guda da hikafikai biyu ka hira sai an ka kace hihike guda yana iya hira bai iya hira dole sai dai to wanda kaga hikafikai hikafikai ga tsuntsu to shi haka matsayin alkhawfu war raja suke gabawa guda bai isa sai da guda kazan tsoron azaba Allah ɗaya kai amma babu ruwanka da rahama tai kayi kuskure kazan kullun ɗan rahama Allah kake baka tsoron azaba tai kayi kuskure abinda an ka ce ka haɗa su kun fahimta fi sayrihi illallahi ta'ala ga tafiya tai shi ba zuwa ga Allah wa darul akhirah kuma zuwa ga gidan lahira mun hita daga wannan ko sai ga ta ƙarshe ta littafin sai ya ce fa hadha dinuna to wannan abu da kun ka jiya fa hadha isharatun ce ila maza isharatun ce ila tun bakin aƙida ta farko har zuwa wagga ta ƙarshe da mun kai yau to waɗanga abubuwa da ka jinali safo ya kai mai karatu dinuna imamu dawi ce shine addinin mu mu ahlus sunna wa atiqaduna kuma wannan ita ce aqidar mu mu ahlus sunna zahiran wa batinan bayyane da boye kun dai ji mun yosu farko tun farko ciryan ciryan har yau mun kawo ƙarshe ko to duk abin da mun ka ja to yanzu don Allah a cire so a cire ki kan ku ji tsoro na ku ji tsoron Allah kan ku yi kariya ta ku yi kari addini tsakanin ku da Allah karatun da mun kayo cikin akidojin ga da kun ka ji na dai karanta na yi muku bayani ko wani wuri na tsawaita wani wuri na tsawaita tsakanin ku da Allah akwai inda kun ka ji mu hakar akwai akida guda da kun ka ji dallo ba haka yake ba sanin ku da ni tsakanin ku da Allah akwai inda kuka tuhuma wanga mun karanta abu kada shi bello ba haka nan yake ba don haka muke da ni da ku ko haka ashe ko wani yace ba ahlus sunna muke ba hasada ɗaya ta irin su kan da fir'auna yawa annabi Musa ta yace wa fa'alta fa'ala ta kallati fa'alta wa anta min al-kafirina ka aikata aikin da ka aikata kana cikin kahiri wa fir'auna kace annabi Musa kahiri shegen banza to duk irin ta ta iyaka kaga bello ya bada ya wuce ka yayi abin da ya gagare ka don haka ya za ka yi ka bata shi gagara ai ba ahlus sunna na ba to ahli ahli wakka ne tunda sunna gidan ku aka yanta ko da yake yanzu ai sun kama baku nan su ko eh sun kama dole na ai ha to to duk wanda aka bugun gaba da shi ga sunna ya yarda da sunnancin mu to wani ɗan ranke ranke ni zai cewa Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da mu akan waɗannan aqidun na ahlus sunna yace fa hada dinuna to wannan shine addinin mu ashe aqida addini ce wa atiqaduna kuma wannan ita ce shine itiqadin mu zahiran wa batinan bayyana da boye wa nahnu bara'un illa Allah ta'ala imamu dahu yace mu mun barranta zuwa ga Allah madaukakin sarki min kulli ma khalafa alladhi zakarnahu daga duk abin da ya saba mu abin da mun ka ambace shi wa bayyana ko mun ka bayyana shi duk abin da ya saba mu wannan akida Allah ka zan shi da mun barranta daga Allah kawa imamu dahawi rahama wa nas'alullahi ta'ala kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki an yusbitana alal imani ya tabbatar da mu akan imani ya tabbatar da mu akan wagga aqida da muke bisa gare ta yau ya kashe mu akan ta ya tayar da mu bisa gare ta tare da waɗanda an bisa gare ta kun fahimta wa yahtima lana bihi kuma muna roƙon Allah ya cika mana da wannan wannan aqidar wa yahtima lana bihi kuma ya cika mana da imani in mun ka zo cika ranar in mun ka zo ranar ƙarshe Allah ka sa mu cika da imani waya asimana kuma ya tsare mu min al ahwa'i daga son rai al mukhtalifa daban-daban wal ara'i da ra'ayoyi al mutafarriqa daban-daban wal mazahibar radiya da kuma mazhabobi batattu misalal mushabbiha kwatancin mazhaban mushabbiha su wane ne mushabbiha masu kamanta siffofin Allah da siffofin halittun Allah wal mu'tazila da kuma mu'tazila mun yi bayanin mu'tazilawa ko wal jahamiyya da jahamiyya duk mun yi bayanin su wal jabariya yanzu mun haga bayanin jabariya wal qadariya da qadariya wa gairihim da wasunsu suna da yawa Allah ka tsare mu daga ra'ayoyi irin nasu kaga imamu sai yana ma ishara duk waɗannan kenan mazahib ne na bata kun fahimta min alladhina khalafu sunna daga waɗannan da na saba ma sunna wal jama'a sun ka saba ma jama'ar musulmi su wane ne al jama'a ahli sunna wa halafu to dibo can yace khalafu kha'un mai mai digo bisa khalafu wanga kuma halafu ha'un ɗaya ba ta da digo me bambancin bambancin su da kasan bambancin bangon gabas da na yamma kun fahimta can khalahu mai kha'un wa khalafu sunna sun ka saba ma sunna wal jama'a da jama'a ahli sunna wa halafu nan kuma halafun ne ma'ana kawance khulafa'u mai ha'un abokan kawance wa halafu dalala sun kai kawance da bata wa nahnu minhum bara'un mu masu barranta muke da su wahum inda na dallalin mu kuma su waɗannan a wurinmu batattu ne wa ardiya kuma kaskantattu ne wa billahi ismatu wa tawfiq isma tsari wa tawfiq da muwafaqa billahi suna ga Allah wannan shi a ƙarshen akidatu dahawiyya Allah ka sa mana albarka ga abin da mun ka karanta to ga bayani na amma kaga babu lokaci ko to Allah dai ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta madalla Allah ka tabbatar da mu akan aqida ta ahlus sunna don haka jama'a duk abin da ya saba ma ahlus sunna duk wata aqida ku bari in ba ku nakali amma wannan nakali zai yi amfani ne ga mai son gaskiya duk wata aqida da hake bisa gare ta ko wani ya zo ma da ita bincike dalilin ta na alqur'ani da sunna kuma ba tawili ba in tana da bakin na alqur'ani da sunna ka samu gaskiya rike in rumumuwan banza na ba shi da abitai kaga tun harko ni ce muku duk aqidojin da Imam Dahawi ya kawo suna da bakin na Qur'ani da Sunna akwai wanda ban kawo muku Alqur'ani ko Sunna game da ita ba ko dukkan su to wanda ita ce aqida ta ahlus sunna ba su samu aqidun su ko ina ba ga shehunnan su ko mallaman su magabatan su a'a cikin Qur'ani da Sunna sun kaɗe ba aqidun su daga madar ilimi dama al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu so daga qur'ani da sunna sun ka ɗebo a kidojinsu da haka wannan littafi babba ne sai mu yi addu'a Allah ya gafarta mu marubuci ne da shi imamu dahawi da ya rubuta da ibnu abil ibnu abil izza al-hanafi da yayi sharhi ba mun amfani sharhin ba shi ma mun amfani da sharhin Allah ya gafarta musu wannan aiki Allah ka ka sa ya zan sababi ya shiga su aljanna mu kuma da mun ka karanta Allah ka amfani shi mu da abin da mun ka karanta Allah ya sa mu albarka da abin da mun ka karanta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma da wannan kaga an kai karshen karatun maraice ko sai ga mai yawancin rai bayan sallah Allah ya kai mu da rai to haka nan rage karatun bukhari